بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar asabar yau muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta 2025 mun haɗu a wannan masallaci kamar yadda muka saba mai sunan babban sahabi Mus'ab dan Umair Allah ya ƙara yadda a gare shi da ke nan lamba 21 a layin Alhaji Umar Giwa da ke cikin garin Ɗanbushiya a nan Kaduna New Millennium City da ke cikin garin Kaduna a tarayyar Najeriya domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muka faro wannan shi ne darasinmu na goma sha hudu daga farkon watan zuwa yanzu. Sannan kuma mun tuƙe ko in ce mun kai ƙarshen fassara na abin da ya shafi aya ta ɗari biyu da da ashirin ɗaya. za mu tashi a aya ta 222 duk da cewa akwai kwantan bayanai takaitattu da ya kamata su fito a ƙarshen wannan aya amma kafin nan insha Allah alaramma zai karanta mana ayan da za mu tashi a kanta ita ce aya ta 222 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن na'am فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma suna tambayan ka game da jinin haila. Qul huwa adha ka ce shi cuta ne. Fa'tazilun nisaa fil mahid dan haka ku kaurace wa mata a kwanakin haila. Sannan Allah ta'ala ya ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna kuma kada ku kasance kada ku kusance su har sai sun tsarkaka. Fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah. idan suka yi tsarki sai ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbut tawwabin lallai Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu tsarki ya Allah ka sanya mu a cikin su da haka nan wannan ita ce aya ta 222 kamar yadda Allah ramma ya karanta sai dai a jiya akwai audisai da na sokin kawo waɗanda za su yi ciko dangane da abin da ya shafi auratayya wanda ayan jiya ta yi magana kan auren mushrikai wanda suke da kuma ahalil kitabi yahudawa da da kiristoci waɗannan hadisai suna daga cikin hadisan da malamai suke ganin bai dace musulmi yana musulunci ya jahilce su ba a babin auratayya shi yasa nake gani ya dace da mu cike ayan jiya da su hadisi na farko daga cikin su shine hadisin abi huraira Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane suna auren mata ne don abubuwa hudu dan daya daga cikin hudu ko dukansu ina gana ka wannan shi ajiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce limaliha wasu suna auren mace ne saboda dukiya wali hasabiha wani yana auren mace ne saboda dangantakanta shi ma a ce ya auri yar babban gida sannan wali jamaliha wani kuma kyau yake gani a mace ya biye ya aure ta walidiniha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani kuma addini yake dubawa ya san Allahnta ya biyayyanta ga Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mutum yanci ko yakan nemi a ba mutum yanci a lokacin da ya fahimci ya san Allah hakikanin sani wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baiwarsa ce masa laifi mace ce sai ya tsintsinka mata mari bayan ya mare ta sai tausayinta ya kama shi sai yake ganin abin da ya bai masa daɗi a ransa ba ya yana namiji zai bugi mace kuma mace baiwa kuma ƙaramar yarinya sai ji abin ya dame shi a ran shi kwarai da gaske wannan yasa ya ga bai da sukuni har sai ya kai ƙaran kansa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya ji wani hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa da ya je ya gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ina da baiwa ta yi min laifi sai na mammare ta sai kuma na ji abin ya dame ni a raina shin akwai wani abu da zan iya yi ya zamto kafara a gare ni da zai cire min wannan damuwa da na shiga ka san sabai mutanen kirki ne malam yanzu wani shi walakanci iri-iri musamman ma dai mata gara mu maza mutum wannan bai cika damun shi ba da ya ga abu bai ba dai sai ya ce na sallame ka na ɗauki wani iyakanta kenan shi namiji sallama ya sani amma mata suna irin wannan musguna wasu za ka ga sun ɗauko yarinya ta musu aiki duka zagi cin mutunci malam ba ma za ta so ta ganta tana hutawa ba na sha gani da ido na matar da za ka ga yarinyar da ke mata aiki ta ɗauko yarinyar a mota ba za ta yadda yarinyar ta zauna a gaba ba don ba ƙawarta ba ce sannan idan a baya ne ba za ta zauna a onas bana ba waye ita wallahi malam sai dai kaga ta sa ta asaitinta a kujeran baya sannan ta sa ta dauko ko jaka ko ta dauki yarinyanta ta rungume tana rike da ita wai sai dai an gane akwai master and slave akwai wanda yake shugaba akwai wanda yake bawa ne a ciki kuma abin da da yawa ba sa la'akari shine waɗannan yaran sai kaga su suna kiyaye sallah su kuma iyayen gidan ba sa kiyayewa wajen ta kwanta a subahi ma sai karfe 8 za ta tashi sallah amma ta ce ma yarinya ki tabbatar karfe 4:30 kin tashi kin sa ruwan wanka kin sa yara za su school ai okay check note sai ta tashi ta nafila ta daura ran alkiyama ta ce uwar gijiyan ke ce baiwa shi yasa alkiyama Allah ya kira shi da suna ya kira ta da suna khafidatun rafi'a akwai waɗanda ran alkiyama ana ganin su manya a gidan duniya sai Allah bai su sune sun isa su alhaji turka shi amma wallahi ran alkiyama masinjojin su malam da wanda suka yi musu hidima su Allah zai daga darajar su ya sauke na waɗancan waɗanda basu bi Allah ba ya Allah kai mana tsari to wasu suna auren mace saboda asalin wato kyawun tanji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walidini hasan da suke auren mace don addini to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kawo waɗannan sai ya zamto kaman ukuncan labari ya bayar ko ya bada labari ne gaba daya sai kai kuma namiji sai ya zaba maka ya ce fadfar bidati din tariba shadan ka bauta kai gaggawan auren mai addini tariba shadan domin hannuwanka za su ribata shi yasa wancan sahabi da ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya mabaiwansa sai ya ce ka zo min da ita aka je aka dauko ta aka zo da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita man ana wane ne ni sai ta ce anta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai manzan Allah ne sannan sai ya ce aina Allah ina Allah yake ta ce fi sama Allah yana sama nan take sai annan sulasa ce aitik ha fa inna ha mu'mina yantata wannan ta fi ƙarfin a ce bawa ke rike da ita sai dai ubangijinta da haka nan sai yanta wannan baiwan a matsayin kafara na marin da ya mata ko dukan da ya mata ya shiga cikin damuwa menene muhalli shahid a cikin wannan hadisi Allah yana fifita mutum mai addini akan wanda yake ba mai addini ba tun daga sha annabi sallallahu baiwa ce nan take ce a ƴan tata amma akwai da ƴaƴa ne bai ma ce a zo mishi da su ba saboda basu ishe shi kallo ba dan basu ba addini matsayi da daraja irin yadda wannan baiwa ta bayar ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kai kokarin zuwa wa mai addini ta riba ce da hannuwanka za su ribata idan balarabe ya faɗi wannan kaman karin magana ne yana nufin zaka ci riba ta duniya da lahira shi ne ma'anan tariba ce da saboda a duniya idan ka kalle ta za ta faranta maka rai idan ka umurce ta za ce maka da'a idan baka nan za ta tsare maka kanta da dukiyanka da ka bari a tare da ita ba za ta ci amananka ba wanda ku ya samu irin wannan mace ko ji labarinta idan an ce a sama ta ɗaya take tun ana samun biza ka nemi biza ka je sama ka auro ta haka malam jafar mahmud adam yake faɗi so da haka nan wannan ba asara ba ne a nan wannan hadisi na farko sai nuna ce mu muhimmancin mutum ya auri macen da take da addini saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wurin in hadisin ya inganta yana cewa al-irqu dassasa jijiya tana naso dan haka idan ka auro mace mara kirki ko da kakanta ce mara kirki ita mai kirki ne wallahi sai ka ji ana oh ji wannan yarinya halinta kaman ta kakanta ke dai albasa ba ta halin ruwa ba maimakon ki gaji uwan sai ki dauko halin kakanki to kai ka sani saboda haka ka zabo wanda take mai addini ka zabo wanda take son Allah saboda wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida wala ka taba shuka dawa ka girbi baiwa ba ko ka girbi gero ko ka girbi masara abu ne da ka shuka shi zaka girba to haka yake a babin mata kada ka ganta kyalkyal banza in ji wani abokinmu ya yi aure ci bakar wahala ga matar ka abbala rabia aka ce yanzu kai ka rabu da wani ce kyalkyal banza mai zan da ita aka ce a dai sulhu ya ce a awan layi ya ce kyan ne ba halima da na ci wahala na ci wahala haka wani ya faɗa ma ɗan uwan shi gaban antinsa ya ce ka ga gugwan nan taka ya ce ya ce wallahi ka ga kai yaro ne ba ta aure ya ce kakka kuskura ka bi kyau ka bi kyan addini da hali ya ce ga ta nan ta ƙi jinina na ƙi jininta dukanmu ba mu san juna ta ce ku a gaban shi kuma ta ce haka ne ita ma wallahi ba ta san shi ce ni ma ban san ki dole ne kawai a gwanna a zara a gwanna akwai su da yawa akwai su da yawa a ga yaran fitinan a ga yaran fitinan a ga yaran fitinan duniya wannan mutum ya shiga kabari tun kan ya mutu ke saboda duk mutumin da ya rasa kwanciyar hankali a gida ai shi kenan shi yasa kwa islamiya kaga sabon aure na zana yara to ko dai tuwo ya kare te mai gori ko ta so shi da abu shi yasa da ka fahimci mutum abu ya hado shi da matan shi kai saurin sa shi hukunci saboda karshe dai za a abin nan ne Allah ya shiryar da mu to hadisi na biyu karkashin wannan shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi ke cewa babu aure sai idan an samu waliyi da shaidu guda biyu shi kuma wannan kaga hukunci ne can an zaba mana wa za mu aura nan kuma an zaba mana cewa ga sharaɗin aure, duk auren da ba wannan ba Allah bai san da zaman shi ba, ya zama zaman dadiro idan har ba a cika wannan ba, dole a samu waliyi, wane ne waliyin ita mata dole ya zo idan akwai shi, sannan dole a samu shaidu waɗanda tun da an ɗaura auren yanzu hukunci ya tashi ba mu'amalar ba kai ƙidaɗi ta kaɗai ya shafa ba, dangi sun shiga, don yau da mutum zai mutu idan iyaye na raye suna da gado, ita ma haka akwai gado akwai kaza to dole sai an samu shaida dan kada zalunci ya biyo baya idan ta Allah ta kasance sannan kuma wani hadisi na Aisha wanda shine hadisin mu na uku take cewa idan har ya zamana mamace ba ta da waliyi to sarkin gari ko alkali shine waliyinta idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raye to magana ta kare idan baya nan sai a mai da shi ila ulil amr ga wanda suke ma'abota iko a cikin mutane sawa'un sarki ne na gari ko ko mai unguwa ne wanda dai jama'a suke koma masa a yayin da ya zanto cewan abubuwa sun rikice musu ko mu ce alkali ina ga shine mafi karfi wanda ke da authority ko saboda yana da kyau irin waɗannan abubuwa mu rinka ba su kulawa a addini suna daga cikin wanda ke haifar mana da matsaloli a rayuwarmu musamman wancan na gado da na faɗa shi gado idan har za a raba shi da gaske abin da ya dace bayan an raba ko da ba a kotu aka raba ba idan akwai malamai na Allah kuma akwai fahimtar juna ba wani ayaniya ake ba yana da kyau din a raba gado a gida a samu malamin da ya san abin ya raba amma kuskuren da muke yi shine idan aka gama raban gado ya kamata a ɗauki wannan gadon a kai ma wani lauya masanin shari'a ya duba sannan a kai ma wani alkali a kotu ya duba gadon ya tabbatar rabon ya yi daidai kuma ya san wa ya raba sai ya ɗauki stamp ɗin kotu a biya shi sai ya buga ma wannan rabon gadon sai ya ba shi file number a yi filin ɗin rabon gadon a kotu wannan shi ne abin da ya dace da shari'a ba aibi ba ne shi ne daidai ko malami ya raba gado ya kamata a kai kotu alkali ya duba ya acknowledging cewa lallai wannan rabon gadon ya yi daidai ya dace da yanda aka yi shi daidai ne sannan ya sa masa stam ya rufe saboda wani yaron zai iya tasowa nan da shekara hamsin sai ya mutsa family gaba daya bayan shekara ashirin musamman irin garuruwan mu garin Zaria da galibi ba cika raba gado ba ko ya hakuri yau dai na sauki gida ko eh dan ku gane in naje Kano ba zan raga musu ba kenan galibi garin Zaria muna da wannan matsala duk wanda ya san Zaria sosai ya sa akwai wannan matsala a cikin garin za ka ga mutum ya rasu wallahi har shekara talatin wani ba a raba gadon shi kuma kuskure ne kuskure ne to ya kamata a raba ko da ba za a ce kai kaza ba ni zan fasa kaza lan kaza a'a a raba kowa ya san haƙin shi ku ci gaba da zama a yanda kuke saboda in ku yau kuna da haɗin kai da fahimtar juna ba lallai ne ƴaƴanku da jikokin ku taso da wannan tarbiyyar ba wani na iya zuwa da barnan da sai ruguza ya raba muku kan zuriya to ina amfanin shi ai gara ku yi tun kuna raye da hankalinku da kuma ƙarfinku Allah ya datar da mu to wannan shine hadisi na uku sai hadisi na hudu shine hadisin hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda shi kuma yana kwadaitar da namiji ne in zai nemi mace to lalle tabbatar mace ta gari ce ya aura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi Abdullahi dan Umar yake cewa ad-dunya mata duniya gaba ɗayanta ɗan jin daɗi ne na wani ɗan lokaci, wa khairu mata'iha mafi jin daɗi wanda ya more ma duniya kuwa shi ne mutumin da ya sama almar'atu saliha ita ce mace ta gari. Shi ne fassara ta alori, ya ce, "Idan nazarta ilai hasar ratka, idan ka kalle ta sai ta faranta maka rai, te ado, te ado ka ɗauka za ta ce, da Allah akwai bikin wancan yana so a ban izini, sai ta ce naga yau weekend ne kana gida shi yasa ne wanka da wuri saboda ka ji dadin gani na ka ji kanshi a gidanka saboda mu yanzu mata an baka sa'a ba wata wallahi tallahi ka haddace zanin da take sawa in kana gida daurin kirji kuma latai shekaran ta bai wuce 10 kaza ba amma ta tsufar da kanta ta zama shekara 30 da wani abu da kaga ta yi ado a ranka za ka saran za ta nemi izini tana so ta fita kuma sai ka tace da Allah ina so zan je wuri kaza ma'ana ba naka bane wannan ina fata mun fahimci wannan to yana da sha abin gyara sannan a baya hadisin da ya kamata mu zo da shi shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ya zaba ma mata wanda za su aura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataukum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda yazo wurin ku yana neman auren diyar ku sannan kun yadda da addinin sa da dabi'unsa waɗannan sune abu biyu da ake nema a wurin namiji addini da ɗabi'a wani zai ce sana'a fa ko ya malam ya labarin sana'a sun ce ba mu da sana'a a ɗan musu bayani su ji haka wani ya ce a ɗan yi bayani su ji ya bayani malam suna suna hana mu aure ba mu da sana'a anan sulasu ya ce ka nemi sana'a Allah sulasu ya ce kar a baka aure sai kana da abin yi amma kar a dogara ga nawa kake samu shine bambancin a cewa mutum ya zauna bai da shi in an hana mutum aure ba a laifi ba amma yana yi dambe da shi ne abinda yake da shi ɗin ne ma'ana hanyar samun nashi ne aka raina to shi ne musulunci baya so amma a zauna ba a nema wannan ba sana'ar musulmi ba ne ina fata mun fahimci wannan yawwa don wani ya zo neman aure wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana so na ina so zan aure ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kansa dama ta ƙara komawa ko ni ne bi zan yi ko eh ma annabi fa ake magana inda zai amsa ko so dubu ne ka bi shi annabin Allah ai ba abun wasa ba ya ƙara juya kai ta ƙara bin shi can dai sai wannan sahabi ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka da bukata ne tunda dai wurin ka tazo ni a taimaka a shigar da ni kaji wani sha'ibun haka haka na ji yara su tana yi wani sha'ibu bai kai markade an rufe mai kunun kunun buɗe bakin shi da murfin buta wai ba zai ƙara kai niƙa ba eh wai ba tashe shi ya sahur ba ya ji ana ta screenshot a cikin shi to da haka wannan in ka ji haushi kawai ka kawo Mus'ab bin Umair mu ɗora maka aure kawai ce ga wata baiwa Allah salihatun qanitatun mu'minatin abidatin kawai ka kawo ta mu ce Allah ya bada zaman lafiya a ji a nemi sana'a za ka gani kuma ba wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutane biyu waɗanda Allah yi alkawarin wallahi sai ya taimake su daga cikinsu shi ne wanda ya fita yi yaƙi domin Allah in dai Allah yake nufi to sai Allah ya ba shi nasara sannan sai wanda ya yi aure da nufin ya kama kansa daga zina manzo Allah sallallahu alaihi ce Allah ya ce wallahi sai ya azurta shi a duniya kaga ashe akwai green card ko akwai green card Allah ma ya faɗa a Ƙur'ani, kaji ko duk da yana azumi sai da wata kamfara tun daga cikin ciki. Karka damu, inda layi na ja markaɗe zai zo kanka, insha Allah, kai ma za a niƙa ma ka je ka ci kosai. ka san daga cikin jarabawan zuru akwai azumin Ramadan mala. wallahi kaga jin restaurant din nan malam albasa ke da kudin ka ma ba za ka samu dole dai kai layin kosai da yara ko ka koyi da yunwa da ka mika a ce kai baka ga yaran nan sun riga ka kace na kwalla da yaro ce ba wanda batun kwalla da yaro ga kwalla na ka kasa shiga daga ciki an kai fushi kawai ka zo mu shafa fatiha ka gayyace mu walima mi maka muhadara mi ta jan ayoyin aure ko da da shajja aka Allah ya alƙawarin duk wanda ya aure dan Allah sai ya azurta shi haka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nur wa ankihul ayama minkum ku was-salihin min ibadikum wa ima'ikum ba aurar da tuzuran cikin ku inji Allah wanda zaka ga suna zabura mutum shi kadai rinka zabura ba kaga an samu akasi kakka zo kai expiring kan nafdak su fara raba number expiring ana lika ma mutane a ce ma saura shekara hudu kai expiring kaga an samu matsala to annabi sallallahu Allah subhanahu wataala ya ce aurar da da waɗanda suke tuzurai ashe cewa ku aurar ya nuna idan namiji bai da hali za iya taimakon shi a yi masa Allah ya saka masu malan daurawa da alheri ka duba da yadda Amerika take da tsula tsiya sai da ta turo malami ne daura da award fa gwamnatin Amurka cewa a tarihin duniya ita bata ga inda aka aurar da mutum dubu biyu lokaci daya tuzurai suka shiga daga ciki ba sai a sai a hisba na Kano da suka yi sai a hisba da suka yi kaga wannan gaskiya ne wanda maki kansa yayi shaida akai to dan haka ne idan Allah ya sa akwai wasu alhazawa ya kamata su yi wakafin aurar da bayin Allah su fitar da dukiya a ce ya za a yi a ce to me ya karanta ko me ya sana'an shi a ce ai yana sana'an kaza ce to ai upgrading dinsa a bashi jarin kaza ya tsaya sannan ai masa aure a bashi gidan hayan da zai zauna na shekara daya dan kai je cinye kudin ka bashi kyautan gidan dole ka rinka sa mutum competition wani kana ce mishi ga gida nan sai sanda ka samu naka a hab ya dinga siyan iPhone 13 Pro Max kenan wallahi canza waya ne tai yana sa kelekelen shadda so da ka samu matsalan musamman matasanmu rana ɗaya suke so su yi kuɗi rana ɗaya na ga bidiyon da aka yi hira da alhaji aliko dangote allah ya ƙara mishi lafiya ake tambayan shi batun yadda ya kai ya ce ya ce shi yana gano sabuwa da matasa suke ya ce it doesn't work this way hanyoyin da suke bi ba za ta ɓulle musu ba haka ba alhaji aliko dangote ya faɗa ya ce it took me 30 years to be where i am today ya ce zai da na ce ki shekara talatin ina gwagwarmaya in faɗi in tashi in shiga in fita in yi asara in dawo farko ya ce sai da na shekara talatin na iso inda nake a yau ya ce su ko na ga suna so su yi kuɗi ne overnight haka ya faɗa ya ce wai ina wanda ba washe ke cewa dare ɗaya Allah kan yi bature kamar wancan wanda na gaya muku ya ce ma abokinmu wayan Allah yana so ka kai kuɗi wai rana ɗaya kawai jim a dare ɗaya wai sai ka waye gari kawai ka zama biloniya wallahi ko kyauta aka baka sai ka zama talaka ba da jimawa ba ai baka san zafin su ba ai ba za ka taba hada wanda ya ci wahala ya isa inda yake da wanda rana daya kawai ya zama abin da ya zama ba zai wahala ka iya gani wannan experience din it means a lot ya ma fi capital din muhimmanci to Allah ta'ala matasa Allah ya ba ku abin yi Allah kuma ya ba ku mata na gari waɗanda za su so ku domin Allah kuma ya fitar da zuriya na gari a tsatsanku. Allah sallallahu alaihi wasallam a nan da ya ce mace ta gari ita ce jin daɗin duniya idan ka samu mace ta gari a wani hadisin ya ce abubuwa uku ni'ima ne a duniya in Allah ya baka su ka gama da duniya na farko Allah ya baka mace ta gari ta biyu na biyu Allah ya baka gida mai yalwa gida mai yalwa a ce kana da gida mai faɗi in za a yi sha'ani gidanka a tare a fita ba za ka ji ka takura ba ai wannan ni'ima ce ni'ima ce in an ganka ma sai in ka fito ta kofan baya amma ce za a yi sha'ani ka rinka cewa wani da Allah zan dan kwana a falon gidanka tun da inda ran da kake wuri kaza ko dan boys quarters din nan zan dan dawo da Allah kafin a gama sha'ani kaga wannan ai Nigerian factor kenan ina fata mun fahimci wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya baka gida yalwatacce ya ma ni'ima a duniya na uku yace abin hawa mai lafiya wanda tsakaninka da inda zaka je da ita kawai ka tada makulli ne ko ko juye babu don ka samu wannan amma malam idan kana tafiya in ustazi ne keke kace ya dinga zube ba kaga zufa har ta bayan kunni ai akwai matsala akalla ka samu yan roba roban nan kai ma ka dan shigo gari di di di di aga ka kulla ka wuce lafiya yar matar ka dai da yaro daya ai kai ma za ka kyan gani akan roba roba idan sun wuce haka kuma ka fi karfin self contain yanzu sai dai mota da kuma two bedroom zuwa three kafin yara su ƙara wayo ya Allah ya ba ku dukkan wannan abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa Allah ya azurta ku da shi nayi muku addu'a ne dan ni ina fatan mala'iku su yi min nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ka roƙa ma dan uwanka wani alkhairi to kai kuma mala'ika ne zai roƙa maka abin da ka roƙa ma dan uwanka ɗan uwa Allah ya sa ma dan aljanna hadisin mu na biyar shine hadisin Sa'ad bin Sa'ad bin Sa'idi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari ku ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani mutum ya zo ya wuce wannan mutumin kuma mushriki ne kun san ayin da muka karanta akan mushrikai ta yi magana wannan mutumin mushriki ne shi ba musulmi ba ne amma fa yana da duniya yana da kumban susa Allah ya tara mishi dukiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai ya ce da su ma za ta kuluna fi haza me za ku faɗi fi haza dangane da wannan mutumi sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ga kalle shi sai suka ce hariyun ai wannan mutumi ya dace in khataba idan ya nemi aure da a bashi auren an yunkaha ya dace idan ya nemi aure a bashi a bashi auren da ya nema saboda me bala a wahala ba wata yarinya take cewa ni dai Allah ya aurar da ni a gidan da idan an aiki yara ba za su yi kiwon zuwa ba aka ce me kike nufi ta ce ai shi yaro duk gidan da ya san in ya zo zai tafi za a ba shi 'yan sababbin kuɗi to ko ba aike shi ba yana zuwa gidan kaji mata ba kuma da Allah ya tashi sai amshi addu'anta wallahi mala ya bata wani ustazi mai zafi mala gashi yana ganin gaban shi kuma gashi yana kyautata mata yanzu haka ƴaƴansu kusan bakwai ma da ita ƙwarai wata rana yake ce min yace yace wa'azi ne ta mata na aure ta da na aure ta sai ta koma ita take min wa'azi ka ji wani ikon Allah na ce me kake nufi ya ce wallahi nasiha nake mata ko hijabi ba ta sawa da ne mata nasiha Allah ya sa yanzu ta fara sa hijabi ta fara zuwa makaranta sai na aure ta ya ce yanzu kuma wallahi tallahi idan tana sallan dare kukanta a sallan dare ke sa in farka ni ma in zabura in tashin yi alola a gayi sibgatallahi wa man ahsanu min Allah sifra to akwai darasi anan daga ciki shine kakka rinka kyamatan wanda yake saban Allah in zaka kyamace shi kai kokari ya fahimci abin da yake kake kyamata ba shi ba ya gane abin da yake yi ne baka so amma yau da zai daina abin da yake yi to shi masoyi ne a wurinka sannan na uku na biyu shine ba a yanke kauna daga shiryan dan adam ba a yanke kauna akwai wasu yanzu haka suna nan cikin sabon Allah amma kila Allah ya kaddara musu kafin mutuwansu za su tuba kuma wallahi sai sun yi abin da wanda ba su taba irin laifinsu ba ma za su za su abin nan din shi na ga irin waɗannan da yawa a rayuwa na gaggansu Allah ta'ala ka taimake mu kuma ka datar da mu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye su sai suka ce ai wannan in ya nemi aure ko gardama babu za a bashi aure sannan idan ya nemi alfarma ya nema ma wani ceto wannan kam za a bashi ka sa akwai wanda da an ji wani na ciki sai ka janci a inda wani na cikin maganan to mun sallama ai ba za mu iya ja ba ya ce to irin shi ne wannan sannan wa in kala yana cikin irin mutanen da in ya buɗe baki magana an yusma'a lallai ya dace mutane kam za su saurari abin da yake faɗa saboda alfarman shi dan Allah ku rike wannan abin da sabai suka faɗa kun dai tuna tambayi wucewa ya zo ya Allah sallallahu alaihi tambaye su ko kun kuma ji abin da suka faɗa na farko suka ce me wannan irin mutane da ake kirda da in sun nemi aure za a ba su na biyu fa in sun nemi alfarma in sun nemi ceton wani wanda ya laifi suka shiga magana za a kyale shi sannan in suka yi magana za a saurare su to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun faɗa haka sun masakata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiru bai ce musu komai ba yana jiran wa'azi na biyu da zai zo yayi musu suna zaune famarar rajulun min fuqara almuslimin sai ga wani talaka malan ya wuce kila ma dan yoma akwai awakin shi ciyawa rigansa can ta yage da dan lauje kekensa ma tai faci gungurawa yake ka san alamar siffa talaka kenan aka san Hausa ada to yana zuwa zai wuce faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ma za ta quluna fi hada to shi kuma wannan bawan Allah dan uwanmu me za ku ce game da shi qalu sai suka faɗi gaskiya suka ce khariyun wannan hariyun ya dace in khatiba wallahi ya nemi aure Allah yunka hakar wanda ya bashi dan za ta sha wahala wa zai bada yar shi ta sha yunwa a auren da akuya ta zo tana cin danga kun fahimci magana suka ce zaton da muke wannan in dai bai aure ba to sai abin da Allah ya yi domin zai wahala a iya ba wanda yake da irin wannan talauci aure sannan idan ya nemi ceton wani da ya laifi ai ba ma wanda zai saurare shi sai ka gana malam kai kai ma fa sai mu hada da kai ƙarshen maka sa ba haka za ka ji haka za ka ji ko na wani yanki abin nan ɗayan fim ɗin hausa da na gani irin na daɗin nan wanda yake kin shi duk da dai su sun yi shi da barkwanci ne wai wani ya zo yana takarar ciyaman ya ce zai tsaya zai ci ciyaman ɗin garin nan to rigar shi ta kode ɗayan ya ce wa billahi lazi la ilaha illa huwa ba yana baɗin nan sai wance ya zaro kuɗi kawai na kaɗa su shi talaga sai ya haɗe ya wuce kama ci zaɓe wai har ma ya zama ciyaman haka kuma muke ra'aitun nasu qad zahabu ila man indahu zahabu duk inda mutum yake da zinari da kumban susa to ba sai ka jira ba za ka ni kuma fa wallahi kar ku dauka wai a Najeriya kada yake da wannan matsalar duk duniya kusan haka ake kusan duk duniya sai dai kawai namu yayi kamari ne sai yasa ake ganin namu kadai akwai wani malam Sheikh Abdulrahman Al-Arifi dan Saudiya ne Sheikh Abdulrahman Al-Arifi har yanzu yana nan yana raye malamin yayi lecturing a Jami'atul Islamiyya ta Madina yake cewa akwai ɗalibinsa a jami'atul islamiyya yana aji biyu 200 level sai ya samu matsala kamar ta kwakwalwa haka kaɗan to sai aka yi mitin akan cewa ba zai yiwu ya zauna a environment ɗin ba tunda bai ma gane karatun kuma yana shiga wani irin yanayi dole sai an nema masa magani to shine sai suka yi mitin suka ce abin da za a yi ba za a kore shi daga jami'an ba ka ji adalci mu yanzu innan ne sai abin da Allah suka ce ba za a kore shi a jami'an ba za a je gwamnati za a yi ma magana ta ɗauki nauyin ma rashin lafiyarsa. Aka nema daga jami'an aka rubutu, gwamnati kuma ta ce ta ɗauki nauyi. Suka ce na uku kuma dole za a sa wani supervisor, wani malami daga department ɗinsu wanda zai rinka zuwa asibiti da gida yana ganin yanayin shi har sai sanda lafiyarsa ta zawo malamin ya ba da recommendation a dawo da shi makaranta. Allah ya zai Allah ya walakanta irin waɗannan mutane. to shi malam abdurrahman al-arifi din shi aka sa akan cewan ya bi yaron ya bi diddigin sa da rashin lafiya kuma yace baban yaron babba ne a gwamnati ko da aka yi magana mahaifin yaron yace shi zai biya kudin asibitin da kansa suka ce a'a gwamnati ta ce shi ba zai biya ba ita za ta biya kai fa ka ji wani abu amma yanzu mutum malam fansho wannan kun more shi kun mori kuruciyar shi kun mori shekarunsa kashinsa ya taushi amma sai kaga an rike fansho daga ratutin mutum an je an sa su a fixed account malam ana jira su ta haihuwar riba sannan a cire wani makan su gama haihuwar shi ya mutu kuma wallahi ran alkiyama sai kun yi hisabi da su ba daidai bane muna kira ga gwamnati ta duba irin waɗannan ma'aikata Allah subhanahu wataala kansa sai da ya ce laisa alal ama harajin wala alal a'raj harajin wala alal marid haraj wanda tsufa da shekaru ko rashin lafiya suka zo mai Allah ya ce ni kaina Allah da nake da wuta da aljanna na yafe mishi amma gwamnati ga dukiyan jama'a kun rike wallahi jama'a da yawa suna zuwa an rike haƙƙin su ba a ba su kuma shugabanci fa sai da bibiya ba kawai in kana gwamna ko shugaban ƙasa kai approving a bada kuɗin fansho wai an gama ba ba a gama ba ba a gama ba waɗannan tsofaffin ba mamaki addu'ansu zai za Allah ka zarce zaɓe ba ƙuri'a ba, don haka don girman Allah duk shugaban da ya san akwai haƙƙin ‘yan fansho ko wasu ma'aikata ko wanda aka kore su ba a ba su haƙƙinsu ba ko wanda suke bin gwamnati wani haƙƙi ka tuna azumi ake ciki akwai musulmai a cikinsu wasunsu ba masu da abin da za su ci muna kira ga mai girma gwamnan Allah ya sa wannan saƙo ya je kunninsa a yanda jama'a suke kallon kana da tausayi ai kai nake mafadan baba ka daga hannu barni kawai da su yi ta ci gaba da zikirinka ai ba kai kadai bane ma na sani saboda haka akwai su ya nuna kanshi ne ban so ya nuna ba yanzu dan Allah ku kalli dattijan nan gashin dake jikin sa na baki zaka iya kirga umma akwai amma yanzu haka an rike pension su gaba daya da wannan shekarun nashi da yake tafiya da kyar wallahi haka zai tashi tafi Abuja akwai ran da fa muka taba tashi karatu anan kun sani a gaban gate din can ya faɗi sai da ya kusan kwana biyu bai iya zuwa masallaci to amma tare da haka yanzu wannan bawan Allah akwai haƙƙinsa a hannun gwamnati an rike shi to ba za mu ce gwamnati ne kai tsaye ta rike ba tunda a yanda aka ce an bada har takaddun duka suna nan da shaidu da komai cewa an bada amma an ki a bashi to da Allah ya sa mai girma gwamna ya ji wannan kira tunda kun ce gwamnati ta al'umma ce to ya kamata ku nuna ma al'umma da gaske kuna tare da su da Allah a duba irin waɗannan mutane domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman waɗanda suke da jin kai Allah shine zai musu rahama irhamu man fil ard Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku wanda Allah na ba iko ku ji kai da tausayin wanda suke ƙasa yarhamukum man fis sama Allah da ke sama kuma sai ya ji kanku idan ka juya hadisin sai ya baka cewa azzalimai kuma Allah ne ke kama su don haka ku wanda kuka yi kasa in kuka yi zalunci na saman ku shi ma ba zai muku zai muku adalci daidai da aikin ku to don haka muna fata Allah ya sa wannan kira ya je kunnin waɗanda ya kamata sawa'un gwamnati ce ta jaha sawa'un ta ƙasa ne sawa'un na kusa ne waɗanda dai mun sani kukan saurari daga cikin abubuwan da muke faɗi idan Allah ya sa wannan sako ya zo don Allah ku tausaya ma irin waɗannan bayi suna nan da yawa akwai da suke koken an kore sa aiki akwai haƙoƙinsu ba a ba su ba a taimaka don Allah a duba irin waɗannan mutane a ba su su je su rayu kamar yadda kowa ke rayuwa wasu suna da 'ya'ya suna so su aurar da su wasu su ma jinya ne a jikin su ba su da lafiya ba abinci ga rashin lafiya Allah ta'ala kuma ya ba ku ikon dubawa ku yi abin da ya kamata kuma Allah ya saka muku da alkhairi in kun yi aiki da nasiha wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan me za ku ce game da shi suka ce ai wannan in ya nemi aure fa ba zai samu ba idan ya nemi ceto ba mai sauraron shi wa in qala in koye magana Allah yusma ba mai sauraron shi kaga rikici ta kaure kenan fa qala to ku ji abun ban mamaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada khairun hada khairun min mal'il ardi mithlu mithlu hada wannan talakan da kuke ganin ba bakin komai yake ba wallahi ni annabi ina gaya muku shi ya fi alkhairi da a kawo waɗancan cikin duniya cikin ƙasa gaba ɗaya irin wancan wanda ya birge kun to wannan guda ɗayan Allah ya fi san shi fiye da wancan shi ya fi alkhairi a wurin Allah shi ya sa irin su sa'ad bin mu'az sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu komanda ya ce ai tarihin sahabbai ko Allah tare insha Allah lokacin da sa'ad ya rasu al'arshin Allah sai da ta girgiza sai da ta girgiza sai da ta girgiza sahabi ne guda daya wanda yanzu aka ce ka je ka kawo hadisan sa'ad bin mu'az guda goma wallahi ina ga sai kai zufa kafin ka iya kawo su zaka ji jiki in ma sun kai din amma alakan shi da Allah sai gashi sai da al'arshi ya girgiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun dauki gawar shi suka ce ga gawan sa'ad ba nauyi kaman ba gawa ba sai yake cewa da su ai ina ganin mala'iku suna rike da shi su suka rike shi yasa ba ku jin nauyin daukan shi kaga wannan shine mutumin kirki kuma wallahi kun sa abin da zai sa kuma ku yi kabbaran ku ji dadi Allah da ya masa gafara fa shi zai iya ma mutanen dan bushiya idan suka bi shi eh kwarai da gaske kar ku shakka akan wannan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa bi kulli shay'in alim al hayy al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ai ba shakka game da Allah a ina ai tunda aka yadda da samuwar Allah ba sauran shakka ba ba kakkai shakka game da Allah dan uwana kakkai shakka kakkai shakka Allah ya ce shine alhayyu rayuwar da mutuwa ba ta riskan shi imamu tahawi ya koda wannan magana yace awwalun bil ibtida wa akhirun bil intiha na farkon da bai da farko na karshen da bai da karke kai aka samu dole kai za a bari me gayya mai aiki sai Allah Allah kenan shi yasa idan akwai abin da ya kamata in ka tuna ka ji daɗi a rayuwanka shine ka tuna idan Allah ya ka musulmi wallahi jarabawa duk tsiyanta sai ta barka kuma dan yau kana cikin wahala wallahi bai nuna zaka dawwama a wahala shi yasa karka ga wani dan bai da shi yanzu ko da ka kaskantar da shi ko ka wulakanta shi karka wulakanta dan adam ba saboda wallahi tallahi gobe sai ya maka rana gobe wallahi sai ya maka rana sai ya maka rana har yanzu ni akwai wani abu da yake zama mun wa'azi a rayuwana akwai wani yaro da ya zo daga jihar Gombe ya zo NYSC a nan har sai da aka turo shi kuma kawai sai aka yi masa walakanci can daga NYSC din sannan daga inda ma aka tura shi kuma yaro ne karami yaro ne karami ya rasa inda zai sa kanshi to Allah ya sa ya san alakan mu da Gombe sai zo nan Al Faruq Islamic Academy ya kawo takaddun sa yana kuka yace bai san ya zai yi ba iyayensa ma bai so su ji wannan labarin dan mahaifinsa dattijo ne kuma yana da hawan jini hankalinsa ya tashi fiye da kake tsammani kuma wallahi da na duba takardar shi first class ya fita da shi first class student kuma ma'addacin Qur'ani sai na ce mishi to ni ina ga wannan Allah ya kawo min kai ne tsuntsu daga sama ga sashe saboda ba yanda za a yi in barka kuma ka tafi haka to da dai taimakon Allah mu shiga mu fita Allah ya sa ya samu kasu yana aka dauke shi aka yi kaza aka yi kaza yanzu maganan da nake gaya muku yana cikin overall best student da suke masters a Saudi Arabia wallahi tallahi na haɗu da shi a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi yana yawan mun magana a WhatsApp ba a yi sati ba yanzu ya turo mun message duk kusan wani step da ya kai a rayuwar shi sai ya sanar da ni to yanzu ya gama digiri ya ce malam sun ban scholarship in dawo gida in yi da'awa na ce ga da'awa nan ka gama karatu in ka dana ka fara yajin aiki na zaka kana da ƙananan shekaru ka gama kawai sai ka dawo ni ban goyi bayan ka koma Saudiya ka tare ba in ka gama ilimin ka ga garin gabanka da kyau ka zo nan mi ta fafatawa nan din yafi can malamai suna da yawa to yanzu ni wa'azin da wannan ke min yasa kuma nake so in sharing wannan experience din da ku shine wallahi din ran da ya mun message sai wata zuciya ta ce min wai wannan yaron inda walakanci ne mishi ya yake ji yanzu a ran shi shine tambayar da nake maka ina yanzu da da yazo din nan walakanta shi nayi dan girman Allah ya zan hada ido da shi a rayuwa to amma wasu wallahi basu damu da wannan ba har alfari suke da walakanta mutane da tozarta mutane kakka wulakanta mutum musamman wanda yake musulmi ita rayuwa na sha faɗi tana da sauki wanda ya nemi taimakon kan kana da hali kai mishi kai kar ma ka jira sai ya nema kawai kai mai iya ikonka in kana da hali idan baka da hali kalimatan tayyiba gaya masa magana mai dadi wala ai hakuri wallahi rayuwar mu ma alhamdulillah shikenan wa amma sa'ila fala tanhar kakkai mai tsawa gobe wallahi baka san ko bai maka ba zai ma al'umman annabinka kaga ai ka ji dadi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace wannan mutumin da kuke gani ba kowa ba inda a ce Allah za a tara irin waɗancan cikin ƙasa to a wurin Allah wannan guda ɗaya yafi alkhairi sai hadisi na kusa da ƙarshe shine hadisin Abi Huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada umarni ga wannan al'umma yake cewa duk wanda ya nemi aure a wurin ku sannan tarzauna dinahu wa khuluquhu kun yarda da addininsa da ɗabi'ansa fazawwijuhu to ku bashi aure illa taf'alu idan har ba ku bashi auren nan ba takun fitnatan fil ard wannan rashin bashi auren zai zama fitina a doran kasa wa fasadun arid da barna mai fadi dan suna iya zagayawa su ta'asar da ba wanda ya sani wannan hadisi malamai suke cewa ya ake gane mantar zauna dina huwa khuluquhu ya ake yadda da addinin mutum ya ake yadda da ɗabi'unsa suka ce hanyoyi ne guda biyu karanci za su taimaka maka wurin gane wannan ana gane addinin mutum ne ta hanyar masallaci da malamin da ke koyar da shi addini domin idan baya sallah baya koyan addini to ba shi da addini musulmi ne dai amma ba shi da qualification na i recommending dinsa a matsayin mutum mai addini ina yake sallah idan baya sallah ko yana wasa da sallah kaga ya nuna bai ma cika ma Allah nasa alƙawarin kaiwaye da zai cika maka naka kun fahimci na farko sannan kuma kar ya je masallacin da ake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a rinka daura ma kariya igiya ana jifanta ana aibanta ta ana kaza da cewa wannan shine Abubakar wani kaza kada kai ba shi da amfani sannan ina yake koyo addini saboda duk musulmin da ke nema abin da ke wurin Allah to zaka ga yana ba addini kulawa ko mun kankantansa yana kokarin koya to da wannan ake gane addinin mutum sai khuluq dabi'u ba suka ce abokai da makwabta ana sanin halayyar mutum ta hanyar abokai duk wanda kaga suna rafo ko aka ga yake cewa ko rafo ake cewa ko rafe eh yawa rafo daidai na yake nan yawa to wanda kaga suna irin dan juma da dan jumai din nan irin na na, na mutanen da ko aka ce kusfan su guda ne duk wanda kaga suna abota to halin su iri ɗaya ne ko da wani bai ko ya nuna ko ya koye in dai kaga wane yana shan sigari kuma kullum suna tare da wani hasa dan bace sai ba wasu mintuna shi ɗayan da za a ga tasa a kunne wannan ba gani a kunne ba to Allah ya kiyaye kawai Allah ya kiyaye shi yasa wani matashi yana ya busa take da kawai na shawo kwana sai daga ana kokarin haɗiyo hayakin da ya fitan kuma ana kokarin kalmashe ita wancan a maida ta wuri irin ta bayan hannun nan ana babbasarwa ni kuma da naga ka kawai sai ne maza na ɗauke kai gebe saboda in na kalle shi san na gan shi to ana tsinka shi kun fahimci magana duk wanda ga yana zunubi yana jin kunya to da imani wata rana zai iya tuba shine sai can dai dan dai ka an gane an gane na karshe ya amma Allah sai uhu aka kware kawai ne hon da da da da ana tare bari sai na jiyo ai dai mai faruwa ta faru to kun sa abin mamaki sai da ba Allah ne biyo ni har ofis yana kuka yace mallan zan tambaye ka ka gaya mun tsakaninka da Allah yace da ka ban amsa na ce mishi in Allah ya sani in dai bai fi karfi na ba ni na dauka fatawa zai yi yace min dan Allah dan san annabi ranan nan ka ganni ina shan sigari ko baka ganni ba tambaya mai wahalan amsawa in ku ne mai za ku ce mishi eh na ganka tun da ya ce Allah ko ni kuma ce mishi na yi wannan ni na ga wannan tambayin te zafi da yawa ai ban ai dai ban ce eh ba ban ce a'a ba sai da ce mai ina ga wannan tambayin te zafi da yawa sai ce mun to wallahi tallahi ni dai na san ka ganni malam ni dai wallahi na san ka ganni kuma na zo ne in shelanta ma na rantse da Allah daga yau na daina shan sigari sai ce kuma ina so ka tambaye ni dalili na ce menene dalili ya ce abinda nake kaskanci ne ni na san kaskanci ne amma kuma kai ma ka san kaskanci ne amma sai baka ci min mutunci ba sai ka girmama ni ya ce wannan abin da kai min wallahi shi ya sa na tuba sai na ce mai to ka canza ninyan kai zama tuban naka domin Allah ba don Umar ba saboda in ya zama dan Allah shine zai ma tasiri shine sai ce to ya canza niyyar shi ya tuba dan Allah sai na ce mai to ni kuma abu ɗaya zan roƙe ka yace menene shi nace ina da ajin yan wanda suka tuba suka bari muna da ajin su mu a islamiya nace ka zo ka jona yace zan jona malam nawa ne nace a kyauta ne kyauta ne malam Abdulaziz ya zo malam Abdulaziz da ke kiran mana sallar juma'a jiya muka yi tarawihi tare da shi shi ne malaminsu shi ne malaminsu shi yasa ni ɗin nan ɗan gata ne unguwanmu ko zagi na ka ce malam kana da ƙwari in ce a ƙwari su yi haƙuri eh kastiliya sun taɓa tare ni wallahi malam a tabi ni ban sani ba sun tare ni muna magana ashe ɗaya ɗan kastiliya ya zagaya kwance mun lambar mota a baya ni ban sani ba muna tsaka tafiya da su magana da su sai kawai na ji na baya ce ku kyala ustaz ku bar mai hanya ni na dauka irin an danga tsawon gemu na ne akai mu alfarma ashe mallan an tafka mu sai da muka yi bakin gida kawai daga ba lamban mota na ce ah lamban da ke daura zam sai na tuna ni fa na kamar lambobin namba mota a hannun yan Castelia sai wani aboki na ce ai kwanciya suke yi sai na ce ina ne office na tafi wurin gidan gwamna aka ce ba lamban sai na zo nan kawai isa kai ta ne ko ali aqilu akwai wani office a ta nan wurin ina zuwa na ce da Allah akwai abin da ya faru kusan kwana uku don ni ban gano ofishin ma da wuri ba ana zuwa sai aka ce to akwai takaddan da ake shigar da rekod za a duba aka ɗauko muna tsaye da ni da ustaz aboki da kawai wadda take dubawa mace ce tana budawa ta gani kawai sai ta ce malam kai ne ya motan take ne bayani kawai sai ta dukar da kai na ce ba a ga rekod ɗin ba ta ce a an gani na ce to me kenan ce kai malam to mu dai yi magana na ce a'a magana ai ban san me ke ciki ba kan zo ni da nake tafiye tafiye wata rana a tsare na ci mun mutunci ai ba zan so ba shine sai ta ce to gaskiya abin da aka rubuta nan shine kai damba da dan Castelia akan titi sai aka kwance lamban ka da kyar ma aka kwaci dan Castelia a hannunka sai tai haka sai na ce ai kya dago kake kalli shago da kyau a to ga shago nan shakaye a gabanki yanzu ake da gani na kin ga nayi kitiko na nada hannu akan titi an yi kokawa da ni sai ta ce ka aikin namu ne dai mallam is too dirty nace to Allah ya kyauta yanzu menene abin yi to wai sai na biya 36 36 nace to menene zanubin tace haka dai aka rubuta babu zanubin nace eh to kin yadda in biya in barku da Allah tace a ita dai ba hannunta ba ko biyan za a yi haka yana jin ogan da ya ji shi ma ogan da ya fito sai ce to ai dan mamalan ragi kaji ba an yadda ina da gaskiya amma ai mun dan ragi to haka dai aka tafi amma ni dai na yafe musu ban bukatan shari'a da kowa a lahira amma dai gaskiya a gyara ba daidai bane ba daidai bane kwarai da gaske ya kamata a rinka kiyayewa kuma wani aka yi mishi ba a san wa za a ji a tsokalo ba sai ka zo ka rasa aikin ka sanadiyan shi Allah ya kiyaye to wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yan uwa na ƙarshe shine hadisin Mu'adhin al-Juhani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi mai ban sha'awa yake cewa man a'ta lillahi duk wanda ya kyauta ya bayar domin Allah wa mana'a lillahi kuma ya hana domin Allah ana bayarwa domin Allah ana hanawa domin Allah kun fahimta ko in za ka ba mutum abu ka bashi domin Allah kuma ka bashi akan abin da Allah yake so ko da dan Allah za ka bayar idan abin da za a yi ba Allah yake nufi ba kar ka ba da shi sannan in za ka in za ka hana ka hana dan Allah ya zamto ba wai saboda an maka wani abu ne kake ba mutum ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har makiyansa yana musu kyauta saboda duniya ba a bakin komai take ba to sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa habba lillahi duk wanda ya soyayya ya so wani domin Allah Allah ya sa mu so junan mu domin shi wa aghdaba lillahi wa abghada lillahi kuma yayi fushi domin Allah wani zaka ga in kaga yana fushi to duniya ne ta lalace amma san ba za ta ba addini mutun yayi fushi ba ko ba daidai bane ba daidai bane duniyan nan tunda kaga Allah yana ba kafiri ita katta tada maka da hankali wala tansa nasibaka minad dunya ka neme ta iya neman ka kai kokari yana da kyau ai da rufin da rufin asiri a hannun wani gara a hannun musulmi ka nema yana da kyau amma kai zamto ita ce gayan manufarka wai kawai ka samu duniya ka ji dadin duniya shikenan a'a wannan ai mutu ya daidai da kafirai kenan su suke wannan amma musulmi ko ya samu duniya ya kamata ya zamto ni'ima ce wanda zai nemi lahira da ita Allah ka sanya mu a cikin su to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe yace wa ankaha lillahi kuma yi aure ko ya bayar da aure domin Allah wanda shine muhalli shahid shine muhalli shahid duk abin da zaka yi kai don Allah in ma zaka ba mutum aure ko da mai rufin asirin dai ya zamto dai Allah ka kalla ka bashi aure ba wanin sa ba saboda so da yawa ana samun matsala ishwa irin wannan so da yawa wanda suke irin auren da ake ce ma auren jarin nan da wuya kaga ya haifar da da mai ido da wuya kaga ya haifar da da mai ido ban ce ba a samu ba amma gaskiya qalilun mahu ‘yan kaɗan ne za ka iya samu daga cikin waje lokacinmu kana kallo? Ok, to na. To shi ne manzala Sula sai ce duk wanne wannan istakmala imanuhu imaninsa ya cika. Da wannan sai malamai suka yi tambaya suka ce yanzu idan kuka kalli waɗannan hadisai da muka karanta muka ji su shin mace ta auri ba Yahude ko ba Nasare shi ya fi alkhairi a gare ta ko ko ta auri mumini wanda yake talaka wanda ba shi da abin duniya ku bani amsa ƙara mumini wanda yake talaka shine ma'anan faɗin Allah ɗin wala tankihul mushrika menene mushrikati hatta yu'min ko wala amatun mu'minatun khairun min mushrika wannan shine karshe abinda malamai suka rufe ayoyin da su muna da sauran lokaci amma ba za mu shiga ayan gaba ba saboda idan mun shiga wannan ayan ita ma sai dai mu raba ta biyu kuma ina so mu hada ta da ayan da take gabanta ne dan haka Allah ya datar da mu Allah ya kai mu gobe sai mu dora a kanta. Zan amfani da ‘yan mintunan da suka yi saura mana, minti nawa ne mika minti da kai bakwai? Minti bakwai. Muna da minti bakwai da suka yi saura, biyo bayan huduban da muka yi jiya a kan mimbari, tambayoyi sun yawaita da yawa, daga maza da mata duka, wata ma har aikowa ta yi da biro da takarda tana roƙo a rubuta mata wannan addu'an da ke cikin hadisin Abla ɗan Abbas. Kai ma ka so kai tambaya na ji Adamu? ta ga gashi ne furintin na riga ka kai ba laja da mu dauka kake aljannan nan mai wani irin kai kadai din nan ne kake so ka shiga aba ga sunan to ga ta nan mi kama malam Isa ga copies din su nan sai dai an dauke wuta ban yi su da yawan adadin da na so nayi ba kai ta nan kai ta nan ga nan ba ku mika musu ba dama na'am na riga ka sai ka karo alaji adamu tunda na so yi fiye da haka eh sai ka karo wanda ya samu sai abin nan akwai mata ma za su zo tarawihi su ma kamata a saman musu eh don ka san mata da addu'a ba a raba mata da addu'a sun ma aiko mako ba shi kadai ba a ba shi da sha'ibu ne um, eh, wannan addu'an ko shakka babu kamar yadda kun ji bayanin da na yi a mimbari shi yasa jiyan kunkula ban tsawaita larabcin kuɗi ban ba saboda idan ana azumi kuma akwai zafin rana abin da ya dace shine ka a rinka yawaita kuɗi ba saboda halin da mutane suke ciki na kishin ruwa da kuma tsananin zafin rana da ake yi wannan addu'an wanda yake son bayanin ta cikakke ina ba shawara yana jin larabci ya yi fotokofin huɗu ban da muka yi jiya ga kwafin ta nan a hannuna sannan kuma duk randa sauka minbari muna aje kwafi daya a masallaci akwai ta wurin malam kamil ai malam labib to da haka wanda yake so ko malam murtala za a iya samu ta wurin sai mutum ya photocopy a akwai wani littafi na addu'o'i shi ma na so in zo da kwafin shi shi wannan littafin na same shi a masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a garin Madina shi na zo da shi insha Allah yau ina sauri ne goban Allah da zan zo muku da shi zan nuna muku littafin zan karanta muku sunan shi kila zan karanta muku farkon abin da littafin ya kunsa addu'o'i ne gaba ɗaya a cikin sa addu'o'i ne gaba ɗaya a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam na fara ganin ko bugaggen sa na san shi da ne download a internet a wani website ni dai da ni dawafi da wannan a littafin ne addu'a da shi gaskiya a cikin littafin ni dai duk abin da nake nema a duniya da lahira na addu'a kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kirkire ba wallahi na ganshi a littafin duk abin da ni dai nake nema a duniya da lahira na yi kuma gaskiya na gwada roƙon Allah duk da zunubaina da lalaci na da kasala na gaskiya Allah ya amsa mu wasu abubuwa da na roƙe shi Allah ya sani na ga wannan ijabin ina fatan Allah ya sa na lahiran ma Allah ya amsa mun haka to ni ma zan sha'awan ku ma ku samu wannan littafin gaskiya zan muku sha'awan shi shi littafin na ɗauko shi daga Saudiya amma gaskiya ne ta rabar ma mutane copies din sa bai da yawa ko da na samu kwafis ɗin kila ko dattawa ko wasu za mu ɗan ba ɗaiɗai amma daɗinsa a bayan shi akwai kod ɗin na wanda ake scanning to zan zo da kwafi na masallaci in kana da waya android gobe ka zo da ita in kai scanning ɗin bayan shi za ka samu pdf ɗinsa pdf ɗinsa zai fito a kan wayanka duk inda za ka yi addu'a ka buɗe za ka iya karanta shi wannan addu'an a takaice kamar yadda muka karanta a hadisin Abla ibn Abbas shine ya asalin wato ruwaito hadisin da Annabi sallallahu alaihi wannan addu'a kuma addu'a ce da ta kunshi duk lahira da duniya da mutum yake nema ina ga abinda nake so in yi shine jiya a minbari na dan fassara ma'anonin da suka kunsa a yanzu abinda zamu kadai zan karanta yanda addu'an take ne sai kuma ku karanta amfaninsa shine kada wani ya je karanta da kuskure kun fahimci magana idan akwai inda kuskure ne kaga za ka ji sai ka gyara idan da kwai lokaci ko minti ɗaya ko biyu ne sai mu faɗi ma'ana 'yan ma'anan kalmomin a gurguje don mun yi shi abin bari in ka saurari hudu ba za ka fi samun cikakken bayani ga addu'an zan karanta in na karanta sai ku karanta bayana saboda lokaci ko farko addu'an tana cewa rabbi a'inni wala tu'in alayya ku karanta رب أعني ولا تعن علي rabbi a'inni wala tu'in alayya رب أعني ولا تعن علي wansurni wala tansur alayya وانصرني ولا تنصر علي wamkur li wala tamkur alayya وامكر لي ولا تمكر علي wahdini wa yassir hudaya ilayya واهدني ويسر هداي إلي wansurni ala man bagha alayya وانصرني على من بغى علي اللهم اجعلني لك شاكرا اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك ذاكرا yawa za ba za ba in ka ce za zayun ka canza ma'anan shine amfanin karantawa tare za za harshen ka ya fito ya taba kasa hakorinka na sama za za akwai zariya ko akwai zalika to za za ba zariya ba malai sa kana bin dariya laka zakira لك ذاكرا laka rahiba لك راهبا hiba da babban ha laka rahiba لك راهبا laka mitwa'a لك مطواعا ilaika mukhbita إليك مخبتا au au muniban dinnan zaka tsallake shi in ka zo ka ce ko ka ce laka mukhbita ko ka ce laka muniban kun gane إليك ko ka ce laka mukhbita ko ka ce ah, ko ka ce ilaika mukhbita ko ka ce ilaika muniba wannan shakkan shakkan mai riwayan hadisin ne to sai gaba rabbi taqabbal taubati رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وعجل دعوتي وثبت حجتي وثبت حجتي واهد قلبي واهد قلبي وسدد لساني وسدد لساني واسلل ثخيمة صدري واصدر سخيمة صدري waɗannan addu'an da abin da kake nema wurin Allah an gama an gama amma bari mu baku Hausa a gurguje a minti ɗaya ko makamancinsa insha Allah cewa rabbi a inni ya ubangiji ka taimake ni ai ka taimake ni shine ka datar da ni wurin ambatanka da gode maka duk wannan yanda nake fassara muku haka malaman hadisi suka fassara yanda za ku ji na faɗi fassara nan ba ni na fassara ba malaman da suka san hadisi suka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka san hadisansa su suka fassara da wannan cewa ka datar da ni da ambatanka da yawan gode maka da kuma in na tashi maka bauta in yi bauta mai kyau irin wanda kake amsa sannan tana nufin cewa duk sanda makiyina ya fuskanto ni duk sanda makiyina ya fuskanto ni to ya Allah ka bani karfi akan shi ka taimake ni ni in dace ba shi ya dace a kaina ba shine ma'anan rabbi a inni mun gama da gaba sai wala tu'in alayya ma karka sa wani rinjaye a kaina ya sa ni ban maka da'a kar wani ya shiga rayuwa na ya ziga ni in daina yi maka biyayya ko kuma kada ka sa raina ta rinka umurta na da mummunan aiki kun ji wanda ya turo a- magana a nan cewa yakan fitar da mani da kaza ai kaga ran shi ne ta jashi to wannan addu'an ka rinka yawan yin ta sannan kuma ka taimake ni akan kar wani ya zo a shedan ne na mutum ko na aljani ya ja ni ya lalata min addini na da duniya na ya sa in yi abin da zan nadama a duniya sannan kuma addini na ya lalace shine ma'anan wala in alayya wansurni cewa ka taimake ni ai kar ka sanya ni kaskantacce a wurin wani ai wannan kada ina ga ya isa bi wannan addu'a Allah kaka sa zama kaskantacce walakantacce mai karyayyen zuciya shine munkasiran kai in ga zama mai karyayyen zuciya wasu malamai suka ce shine abin nufi shine hatta makiyama kakka basu wansurni wansur wa- wala tansur alayya ai bi ma'ana karka daura wani yarin jayi akai na kowane ne shi min khalqika cikin halittunka kowaye mutum kakkasa ya rinka nasara a kaina sannan kuma a, na san bawa yana zuwa da kurakurai da sauransu Allah ka taimake ni in fi karfin raina ko idan ne kuskure to ka sa in fi karfin ta in tuba in dawo yana daukan wannan ma'anan sai wamkurli Allah ka shirya min dabara idan zan haɗu da makiya ka shirya min dabaran da ni ne zan nasara a kansu sannan ka azurta ni da yin rinjaye a kansu su kuma su miƙa wuya a gare ni ka san ba mai daɗi kamar maki ya gane ba mafita kawai ya zo ya bi to shi ne addu'an wannan kaga ɗan siyasa ma in ya san abu ya shaƙi gaskiya wannan addu'ansa ne ya yi maimakon yi ta abin nan ko sannan sai wahdini ka shiryar da ni ai abin na'am wala tamkur alayya ma'ana karka nuna ma makiyina hanyar da zai nasara a kaina ko karka ba raina ce tunanin abin da zai halaka ni shine wala tamkur alayya wahdini ka shiryar da ni ai ka nuna min kofofin alkhairi kofofin alkhairin nan ka sanar da ni su in san su masu amfani ya Allah sannan ka fadakar da ni kada in gansu in dauke su ba komai ba har su zo su wuce ba same su ba sannan wayasiril hudali ka sauƙaƙa min ka sauƙaƙa shari'a a gare ni ai abin nufi shine ya Allah ka sauƙaƙe min bin shari'a idan na ganta in na gane wannan abin Allah yana so to Allah ka bani iko in bi wannan abin akan alkhairi da kuma yi maka da'a sai wansurni alaman baga alayya ya Allah ka taimake ni akan wanda ya zalunce ni ai ma'ana duk wanda ya zalunce ni Allah idan mun tashi haduwa to ka sa- bani ikon daukan fansa idan na daukan fansa ne amma idan zan dauki fansan Allah karka bari ni in zalunce shi dan ka san galibin da aka zalunce shi in zai rama sai ya wuce iyaka to anan kana cewa Allah in har abin da bazan iya yafiwa bane in zan rama karka bari ni in yi zalunci a zo kuma ana kama ni da cewan yanzu ni ne mai laifi Allahumma ja'alni laka shakira Allah ka sani mai yawan gode maka ai ma'ana Allah ka kimtsa mun godiya akan ni'imomin da kai min wanda idan mutum Allah ya bashi wannan to za a yi ta ƙara mishi ni'iman ba za ta ƙare ba laka zakiran Allah ka sani mai mai yawan ambato a gare ka ai ma'ana a kowane lokaci kuma a kowane yanayi sannan kuma a gaba shine sai mene yake cewa laka rahiba ko Allah ka sani mai jin tsoronka a fili da boye idan kana jin tsoron Allah fili da ɓoye to aljanna naka ce aljanna taka ce don irin ka Allah ya tanaji aljanna Allah ka samu daga cikin su walaka mitwa'a ko sannan kuma ka sa ni mai yawan yi maka da'a da biyayya duk abin da kace ayya Allah ka sa bana jin nauyin bin abin akwai wanda Allah ke azurta shi da wannan Allah ka sa mu a cikin su sannan laka mukhbita ai Allah ka sa ni mai kankan da kai mai tawadi'u ba mutum mai girman kai ba duk wanda kaga yana girman kai ka gaya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ba gidansu bane ba ni na faɗa ba Allah ta'ala ya ce duk mutum mai girman kai na haramta aljanna a gare shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ce alaka mukhbitan Allah ka sa ni mai kankan da kai ba mai girman kai da wulakanta mutane ba na'am
ilaika mu La- eh, ilaika ilaika mukhbitan din a ilaika mu ilaika mukhbita ne to a'a ilaika awahan muniban amma mukhbitan laka ne ko ilaika ilaika
ilaika mukhbitan to ina ga kila ko mun kuskure wura abin nan din amma bari mu ga asalin ina ne mun yi wasu ne wala tun sura ko wahdi mun kai wahdi ne wamkurna shafin ne
ilaika mukhbitan eh haka ne ilaika mukhbitan haka gare ka ya zam- ya zamto mai kaskantar da kai in zama mai kankan da kai zuwa gare ka wanda ban dauki kaina a bakin komai ba aw muniban ko mai komawa duk ma'anan ɗaya ne eh mai kankan da kai kuma mai komawa munib shine mutumin da da ya ko yayi kuskure nan da nan zai koma ya tuba ba zai kuskure da gangan ba kuma yana faɗaka yayi zai maza maza ya koma ba kamar da yake tawwa wanda ya tuba wani ma ya sai yana laifin amma bai koma ba sai daga baya ya tuba shi ma Allah zai amfi tuban shi Allah ya ce wa anibu ila rabbikum ku gaggawan koma zuwa ga ubangiji kuma ya saurin tuba shine wanda yake a muniba ilaika awahan muniba wanda yake mai yawan komawa zuwa gare ka awahan muniba suka ce mai yawan addu'a yana kankan da kai yana kuka shi ake cewa awahan muniba duk wanda kaga yana irin wannan wallahi kakka zalunce shi dan in ya roki Allah kanka ba za ka yi labari ba sannan in taimako ne ka taimaki irinsa domin su ne mutanen da Allah yake karban addu'o'insu sannan sai rabbi taqal- taqabbal taubati haka ne ya Allah ka karbi tubana mana inna tuban ka sa ta zama ingantacciya da ta cika dukkan sharuɗan da kake so a tuba waqsil haubati shine Allah ka shafe ka goge zunubaina ta yin nan an zo kiyama ma ba za ka tambaya game da su baya Allah ma'ana ka tsarkake mun dukiya zuciya na daga zunubai shine waqsil haubati wa ajib da'wati ya Allah bayan wannan kuma ka amsa min kirana da addu'ana ai ka sanya addu'ana karɓaɓɓiya ya Allah ka rinka amsa mana addu'an mu ma dan tsarkin sunayenka wa thabbit hujjati ka tabbatar da hujjana shine akan makiya a duniya idan an zo ana cewa ba haka ba in dai makiya ne kasirin jaye a kaina ina da gaskiya a hukunta ni ya Allah ka sa ko an mun sharri in na faɗi gaskiya gaskiyan ta bayyana sannan haka nan a lahira ya Allah idan na ce na bi ka Allah ka yadda da cewa na bi ka ɗin shine ma'anan nufi wahdi kalbi ya Allah ka shiryar da zuciyana abin nufin ka shiryar da zuciyana shine zuwa ga ta fahimci gaskiya da shiriya wanda kai umarni da ita wanda ka aiko manzanni da shi kuma ka ban iko in bi wasaddid lisani ka datar da harshe na ai ma'ana ka sa harshe na ya zamto akan daidai nake magana kuma bana karkacewa saboda wani wahala ko makamantansa zan iya faɗin gaskiya a ko ina kuma a kowane irin yanayi in ta kama in faɗi gaskiya zan iya faɗi kaga wannan duk ɗan Najeriya na buƙatan wannan waslu sahimata sadri ya Allah ka fitar da wani kulli gishu shine sahima duk wani kullata da nake da shi a cikin raina Allah ka fitar da shi haqid ne in ji ina kullatan wani akwai wani na yana jiran Allah Allah ya sa ya fado tarko na kawai jira yake ka fado ya ma rashin mutunci malam irin waɗannan mutanen mu muna cewa Allah ka sa mu su fado hannunmu mu kyautata musu ba mu mu fada tarkonsu ba saboda shamatatul a'da bai da kyau in maki in ka ji wani ya ki jinin wani sai wata rana ka ji an ce abu kala ya faru da wani yana keta dariya tun kan ka san me ya faru ka fara ma wancan ta'aziya malam ka fara mai jaje kawai saboda in maki yayi dariya harka ta baci to anan yana daukan ma'anan safimata qalbi kada zan to mai kullata da kuma hasada a cikin raina Allah kakka samun hasada sannan wala taj'al fi Allah na tata wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ko idan haka nan aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa qumu ila buyutikum wannan ba minbari bane ko kowa sai ya tashi bala isa sai ya wuce gida ko to jama'a Allah ya datar da mu Allah ya amshi ibadan mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ɗan uwan mu dake cikin kunci Allah ya ba su mafita wanda suke cikin yalwa Allah ya ƙara musu daga arzikin sa Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ya gafarta mu iyayen mu Allah ya azurta mu da alkhairin duniya da lahira Allah ya sa muna cikin bayin sa na kwarai da zai musu rahama wa akhiru da'wana عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله آمين تاردكم آمين الله يساك من باكي